الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدوغ وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقبرنا مكة ومدينة na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da hudu ga watan uku a gregorian kalanda 2025 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan anguwar bolari a jihar gombe akan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul mumtahana ko mumtahina wanda muka ce ita ce sura ta sittin idan ka kirgo daga fatiha kuma tana da ayoyi guda goma sha uku sannan kuma ta sauka ne a madinatul munawwara kuma mun kwana akan nambar aya ta hudu za mu tashi akan ta in Allah ya yarda ana rama bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم na'am من همزه ونفخه ونفخه Mm.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم Mm.
إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله
Mm.
كفرنا بكم na'am وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله Mm.
حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك
na'am وما أملك لك من الله من شيء Mm.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك
na'am المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم
Mm.
قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد kamar yadda muka faɗa jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa qad kana lakum uswatun hasanatun lalle tabbas ya kasance a gare ku koyi mai kyau fi Ibrahima cikin al'amarin annabi Ibrahim wallazina ma'ahu tare da shi da wanda suka yi imani da shi idh qalu liqaumihim lokacin da suka gaya wa jama'ar su inna bura'a'u minkum lalle mu mun yi baran-baran da ku mun raba gari ku kama gaban ku mu kama namu wa mimma ta'buduna min dunillah kuma mun yi baran-baran mun raba gari tsakanin abin da kuke bautawa da mu babu mu babu abin da kuke bautawa kafarna bikum in ba ku gane yaran ba maganar da muke nufi ita ce mun kafirce muku babu mu babu ku wa bada bainana wa bainakumul adawatu kuma gaba da kiyayya da hantarar juna ta fara kenan tsakaninmu da ku wal bagaba'u da kuma kiyayya da kyama a gare ku wannan da gabar da wannan kiyayyar da ƙinku da muke yi za mu ci gaba da wannan abadan har abadan abidi da ba za mu daina wannan ba hatta tu'minu billahi wahdahu abinda zai taka wa wannan gabar mu da ku birki abinda zai hana abinda zai tsayi da mu shine ku yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala har sai kun yi imani da Allah madaukaki kwaya daya illa qaula ibrahima so za ku yi koyi da annabi ibrahim da mutanensa akan wannan aƙida ta kyamar kafirai da ƙin haɗa benci da su da ƙin haɗa alaƙa da su ta addini da ƙin haɗa alaƙa da su ta gudanarwa da ɗabi'u da halaye da koma menene amma ba za ku yi koyi da maganarsa ba cewa li'abihi ga babansa la astaghfiranna laka cewa zan nema maka gafara jiya mun yi bayani dalla dalla akan rashin halaccin nema wa mutumin da ba musulmi ba gafara Allah saboda kasancewarsa ba musulmi ba wa ma amliku laka min Allah min shay'in ko babu wani abu da zan mallaka maka daga gurin Allah komai kankantarsa sai ce rabbana alaika tawakkalna ya Allah gare ka muka dogara wa ilaika anabna kuma gare ka ne muka ainihin wato mai da al'amarinmu wa ilaikal masiru kuma makoma gaba ɗaya da matattara gaba ɗaya tana gare ka ya Allah jiya mun fara bayani akan wane ne annabi Ibrahim mun faɗi kan cewa daga cikin guraren da muka kawo alaramma ya kawo mana akwai gurare da Allah maɗaukakin sarki nuna mana cewa annabi Ibrahim dama can shiyayye ne kamamme ne Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi Allah maɗaukakin sarki ya ɗora shi akan shirya sannan muka kawo inda annabi Ibrahim ya kasance ba ba Yahude ba ba ba nasare ba ba mushriki ba ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikina lalle annabi ibrahim ba ba yahude bane ba ba nasare bane ba kuma ba ma guje bane walakin kana hanifan musliman annabi ibrahim tacacce kuma wankakken musulmi ne wanda ba shirka a cikin musuluncinsa wa ma kana minal mushrikina da dai annabi ibrahim baya cikin mushrikai baya cikin masu hada Allah da wani a cikin bauta wannan shine dalilin da yasa ya zama abul anbiya'i uban annabawa gaba daya saboda hatta sunan musuluncin kaf gaba daya ma shi annabi ibrahim shine ya sanya mana
عليكم وتكونوا شهداء على الناس na'am فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله mhm, هو مولاكم na'am فنعم المولى ونعم النصير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce millata abikum Ibrahim tafarkin babanku ne annabi Ibrahim wannan kalmar abikum din malamai suka ce hadda a sauran annabawa gaba daya yasa hatta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana kiran annabi Ibrahim baba malamai suka ce ba baba na haihuwa ba amma baban da ya rigaye shi a aƙida da tauhidi da suluki da gwagwarmaya wajen kafa addinin Allah da haka kafin zuwa manzon Allah shi ya zo ya sha wannan gwagwarmayar sannan ya koma don haka annabi da kansa yana kiransa babana annabi Ibrahim da haka Allah ya ce millata abikum Ibrahim tafarkin babanku ne fa annabi Ibrahim huwa sammakumul muslimina shi annabi ibrahim dinnan shine ya sanya muku musulmi wannan suna na mus- almuslimuna annabi ibrahim ne ya sanya shi kuma Allah ya recommending dinsa ya tabbatar da shi ya buga masa stamp yace ya tabbata sunan mu musulmi ma'ana annabi ibrahim ya ambaci sunan Allah kuma ya sa stamp akai ya buga yace mun tabbata musulmai ina fata an fahimta don ka gane cewa addinin annabi ibrahim ya ba da gudunmawa ta inda baka tsammani irin kalar gudunmawar da baka zato allah da kansa ya shaida cewa shi ya sanya mana suna musulmi huwa sammakumul muslimina min qablu tun kafin wannan lokaci wa fi hadha da kuma zuwa yanzu da ake magana a zamanin ka annabi Muhammad har kuma zuwa ranar tashin alkiyama liyakuna rasulu shahidan alaikum dan annabi ya zama shaida akan ku wa takunu shuhada'a 'alan nasi ku kuma ku zamanto shaida akan mutane a ranar tashin alkiyama fa aqimus sala dan haka ku bai da sallah wa atuz zaka ku ba da zakka wa atasimu billahi ku rike igiyar Allah gam ta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa atasimu billah huwa maulakum Allah shine majibincin lamarinku masoyan masoyinku fa ni'mal maula ma dalla da masoyi idan ya zama shine Allah ma dalla da masoyi majibincin lamari idan ya zamanto shine Allah wa ni'man nasir kuma ma dalla da mai taimako in ya zamanto Allah ne mai taimakon mu Allah ka taimake mu gabaki daya a cikin suratul najmi al-ramma Allah ya ce wa ibrahim allazi da kuma annabi ibrahim wa Allah ya ce wanda ya cika duk abin da muka ce masa ya cika duk abin da muka ce masa gaba daya annabi ibrahim ya cika jama'a annabi ibrahim saboda tsantsar imani samun ɗansa ya ce ya bunayya anni ara fil manami inni ara fil manami anni azbahuka
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين sai ce min فلما أسلما وتله للجبين wana dai na وناديناه أن يا إبراهيم
Mm.
قد صدقت الرؤيا na'am
إنا كذلك نجزي المحسنين جزاكم الله خيرا على رمى Allah madaukakin sarki ya gaya mana labarin annabi Ibrahim ya zo ya samu ɗansa annabi Ismail ya ce ya bunayya ya kai ɗana inni ara fil manami anni azbahuka an nuna min a mafarki ina yanka ka fanzur ma za ka rana baka minti goma sha biyar ka je kai shawara me ka gani in kai ne sai ka ce to baba ƙara min wata sha biyar ɗin a kayi saboda ka samu damar kintsawa ta yadda ka san- ka ka samu hanyar gudu daga wacce katanga za ka ƙetara ta kudu ko ta arewa ta gabar ko ta yamma in ka fita inugu za ka yi ko fatakwal na fata an fahimta amma yana ce masa fanzurfa za ta ra ya ce a'a ƙala ya abati fi'al ma umar baba aikata abin da aka umarce ka domin mun san ko annabawa mafarkin ku gaskiya ne don haka yanka ni kawai Allahu akbar kai annabawa akwai imani ma if almatu umar yace satajiduni insha Allahu minas sabirina zaka same ni in Allah ya yadda cikin wanda suka yi hakuri suka mika wa Allah wuya tunda na san yanka nan da zaka yi umarnin Allah ne to ba matsala ni kuma zan hakura ka yanka ko shure shure malamai suka ce ko shure shure yana nufin ko shure shuren zafin yanka ba zai yi ba shine minas sabirina zaka same ni cikin masu hakuri Allah ya ce falamma aslama lokacin da annabi Ibrahim da annabi Ismail suka sallama shi annabi Ibrahim ya yadda ya yanka ɗan shi shi kuma annabi Ismail ya yadda baban shi ya yanka shi malam wa kadhalikal imanu haka imani yake idza dakhala bashashatal qalbi in ya ratsa cikin tantalin makwallatan zuciya malam ba wani abu da Allah zai saka ka wallahi baka iya yin sa ba inda kana da imani duk lokacin da kaga kafar kana rawa kaga kana nazari kaga kana tunani akan wani umarnin Allah imani ne bai raba ka ba wallahi amma in imani ya shiga zuciya mana ba wani abin da zai sa ka tsaya kana a nan ne ko gezo take asalin amfani da ma ko gezo a lokacin wallahi tallahi mana don haka falamma aslama eh wa tallahu lil jabin lokacin da suka mika wuya ya dafo goshin shi ya saita wuka akan makogarin shi zai yanka shi kai wasu malamai ma suka ce annabi ibrahim saboda tausayin annabi isma'il sai ya rintsa idan shi ba zai iya yanka shi yana kallo ba da haka sai rufe idan suka ce san da ya yanka din yana jin makogaran na yankuwa yana jin jini yana tsartuwa a hannun shi ya gama miƙa wuya shine ma'anar falamma aslama ya miƙa wuya ya yanka isma'il yana buɗe idansa sai ya ga isma'il a zaune a gefe Allah ya ɗauke shi ya sanya mara ragon aljanna ya yanka shi وفديناه بذبح عظيم
Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshi annabi Isma'il da wani abin yanka mai girma mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi cewa ragon daga aljanna Allah ya turo mala'ika Jibril ya kawo shi na fata an fahimta dan haka wa nadainahu Allah ya ce muka kwarma masa kira an ya Ibrahim ya kai annabi Ibrahim qad saddaqta ru'ya ka gaskata mafarkin mu abinda muka nuna ma a mafarki dama da gaske muke yi hakan muke so ka yi kuma ka yarda ka miƙa wuya za ka yi haka na fata an fahimta inna kazalika najzil muhsinina lalle mu dama haka muke saka wa wanda suka kyautata a cikin aƙida da tauhidi da addinin musulunci na fata an fahimci magana da haka wannan yana daga cikin jarrabawar da Allah ya yi wa annabi Ibrahim kuma ya cika ta shine a can cikin suratu annajm inda alaramma ya kawo Allah ya ce wa Ibrahim alladhi waffa da kuma annabi Ibrahim wanda ya cika alkawarin mu abinda duk muka saka shi yayi a cikin suratul baqara alaramma Allah ya ce wa idhibtala Ibrahim rabbuh وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن Mm.
قال إني جاعلك للناس إماما Mm.
قال ومن ذريتي na'am قال لا ينال عهد الظالمين Allah ya ce wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin tuna lokacin da Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi ubangijin annabi Ibrahim Allah ya jarrabe shi da wasu kalmomi fa atammahunna sai ya cika su malamai suka ce daga cikin cikawar akwai wannan sa- gaskata wannan mafarkin daga cikin cikawar akwai hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata cewa annabi Ibrahim san da ya kai shekara 80 a rayuwarsa sannan Allah ya ce yayi masa wahayi cewa yayi wa kansa kaciya kuma haka ya je ya samu falalan dutse ya kama kan ya ɗame fatar ya ɗauki wani dutse mai kaifi ya ɗora wannan fatar akan wani dutse ya ɗaga hannu ya yi bismillah ya rafka mata ya datsa sai ga fatar ta tsinke sai ga jini ya yi tsartuwa ya yi wa kansa kaciya yana ɗan shekara tamanin yana gama waɗannan abubuwa ƙala sai Allah ya ce inni ja'iluka fin fin nasi imama lin nasi imama mun sanya ka ka zama shugaban mutane a cikin aƙida da tauhidi da suluki da biyayya da haka annabi Ibrahim shine shugaban gaba ɗaya ƙala sai annabi Ibrahim kuma saboda bai da hassada dan wani ya samu irin matsayinsa domin zurriyati Allah ya ce to ni dai Allah na samu ina godiya zurriya ta fa za a bawa qala sai Allah ya ce masa la yanalu ahadin zalimina azzalumai ba za su taba samun alkawari na ba dan haka akwai ɗanka da na ware sai can karshen duniya zan tabbatar masa da irin matsayinka ko sama da naka ma shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam can gaba cikin tsatson ka za mu sa amma a yanzu kan kai kadai muka bawa na fata an fahimci magana saboda haka wannan shine annabi ibrahim jama'a annabi ibrahim ne fa aka dinga ta taɓurza a kansa ka san bahaushe ya yi wata magana ya ce nagari na kowa wai mugu sai uwar da ta haife shi duk inda nagari yake za a ga na kowa ne amma mugu ba wanda ke sansa sai uwar shi ita ma da za ta samu ya dawo nagari haka take bukata amma tun da bai dawo ba kuma ita ta haifa ba yadda za ta yi wai hannunka ba zai riɗe ka yanke ka mai ba ka jefar ba don haka annabi ibrahim yahudawa heste nasu ne nasara ma heste nasu ne saboda tsabar kirkin annabi ibrahim mu ma musulmi sai mu ce namu ne to cikin suratu ali ibrahim sai allah ya raba gardamar ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين Allah ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan kai yahudawa kowa ya ja baya annabi Ibrahim ba ba yahude bane wala nasraniyan kai nasara kowa ya ja baya ba ba nasare bane walakin kana hanifan musliman tataccen musulmi ne wankakke tsaftatacce wanda a cikin musuluncinsa ma babu bid'a babu shirka wa ma kana minal mushrikina walakin kana hanifan musliman ya kasance tataccen musulmi wa ma kana minal mushrikina shi ba mushriki bane ina fata an gane a cikin surtu ali imran da alaramma Allah ya sake cewa inna aulan nasi bi ibrahima Allah ya ce inna aulan nasi wallahi wanda suka fi cancanta daga cikin mutane bi ibrahima a danganta annabi ibrahim zuwa gare su lallazina taba'uhu su ne waɗannan da suka bihi a zamanin shi yaya ku ba yahuda ba ku yi imani da shi ba kuna cewa kuma naku ne sai a tsallake wanda suka yi imani da shi a danganta shi gare ku na fata an gane lallazina taba'u dan haka na farkon wanda suka fi cancanta a ce annabi ibrahim nasu ne shine wanda suka yi imani da shi a zamanin sa wanda ya zo da addini suka karba suka yi aiki da abin da ya zo da shi ina fata an fahimta wa hadha nabiyyu sai kuma wannan annabin shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da kuma wanda suka yi imani da annabi muhammad mu kenan jama'a insha Allah ta'ala wallahu waliyul mu'minina Allah majibincin lamarin masu imani ne majibincin lamarin mu'minai ne to wannan kaɗan kenan wallahi jama'a ba mu ce muku komai ba akan waye annabi ibrahim domin malamai suka ce allah san da ya kama suna annabi ibrahim sama da tun da wani abu a cikin alkur'ani saboda darajarsa da kimarsa da martabarsa ayoyi rututubur jik suna yaban annabi ibrahim kuma duk aya da ta zo ta magana akan annabi ibrahim ka je ka bibiya na baka asamin sai ka samu wani jinjina da yabo da allah maɗaukakin sarki ya yi masa ba wata aya da ta zo ta yi magana akan annabi ibrahim ta wuce ba tare da ta jinjina wa annabi ibrahim da matsayin da allah ya marma to wannan kaɗai ya ishi annabi ibrahim kima da martaba da daraja a gurin allah da kuma addinin musulunci ga baki ɗaya allah ka ba mu daraja irin ta annabi ibrahim to wannan shine don haka allah maɗaukakin sarki ya ce wannan magana ce kaɗai ba za ku yi koyi da ita ba to sai lokacin da annabi ibrahim da mutanensa suka gaya wa mutanensu wanda ba su yi imani da shi ba wannan to sai suka dawo kuma suka rumi taimakon Allah domin tun da ka faɗa wa mutane wannan maganar ku duba manya-manyan maganganu da annabi Ibrahim ya faɗa ya ce inna bura'a uminku na farko dai mun yi baran-baran da ku ka kalli mutum ka ce ba ni ba kai na fata an fahimci magana wa min ma ta'buduna min dunillah abinda kuke bauta ma babu mun babu shi ka san mutum da addinin sa to sai inda karfin sa ya kare abu na uku yace kafarna bikum mun kafirce muku abu abu na hudu yace wa bada bainana wa bainakum al'adawatu gaba da kiyayya ta fara tsakanin mu da ku abu na hudu yace wal bagaba'u da kiyayya da kyama ta haƙiƙa abadan har abada abu na shida abu na bakwai hatta tu'minu billahi har sai kun yi imani da Allah ya gaya musu manya-manyan maganganu guda bakwai to daga nan da annabi ibrahim da mutanensa da suka yi imani da shi sai suka ji a jikinsu lalle akwai bala'in da zai biyo bayan cutarwar kafiran nan haka ne ko ba haka ba ko da dan uwanka yanzu ka same shi ka ce ba ni ba kai kar ka sake kula ni dole za ka ji anya wannan ba zai je shiryo min wani bala'i ba kuwa haka ne ko ba haka ba to balantana wanda ba musulmi ba ka tankare shi karara ka ce ba ni ba kai abinda kake bauta ma babu ni babu shi ko ba zan sake magana da kai ba sai ka dawo cikin layi na to kai kwa kasan dole zai je ya shirya ya ga ta ina zai cuce ka ko zai zalunce ka ko zai hantare ka ko zai cutar da kai haka ne ko ba haka ba to me ya kamata ka yi a lokacin kai dai ka tsaya akan wannan garji naka da wannan ikirarin naka da wannan bayanin da kai ka tsaya gyam karkaro rawa kar ka yi ko gezau na fata an fahimta ka tsaya tsam akan yadda kake nan to amma abu na biyu da ya kamata ka yi shine ka koma kuma ka roki Allah Allah ya kare ka daga sharrinsu su an gane magana da kyau ko ka roki Allah Allah ya kare ka daga sharrin su to shine sai suka ce rabbana ya ubangijin mu ina fata an fahimta alayka tawakkalna ko Allah gare ka muka ainihin wato dogara rabbana la tad'alna ka ko rabbana alaika tawakkalna ya Allah gare ka muka dogara wa ilaika anabna ko kuma gare ka ne muka mai da wi- eh, muka mai da ainihin wato a al'amarin mu gabaki daya wa ilaikal masir kuma gare ka ne makoma take ina fata an fahimta rabbana suka sake cewa ya ubangijinmu la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru Allah karka sanya ainihin wato karka sanya mu fitina ga waɗanda suka zama kafirai to me suke nufi da nufin cewa Allah karka sanya mu fitina ga waɗanda suke ainihin wato kafirai sai malamai suka fassara qala mujahidun malam mujahid yace ma'anahu ma'anar wannan magana la tu'adhibna bi aidihim karka azabtar da mu ta hannun kafirai wala bi azabin min indika kar kuma kai mana azaba daga gurinka ina fata an fahimta wa qala qatada malan qatada yace la tuzhirhum alaina kar ka ba su nasara akan mu fayaftinuna bidhalika wannan sai ta sa su fitinu kan cewa ko dai su ne akan gaskiya ya rauna annahum inna ma zaharu alaina li haqqihi li haqqin hum alaihi saboda za su dinga ganin kamar to ko dai su ne suke kan gaskiya shi yasa suka samu dama a kanmu to Allah karka karka fitine mu da kafirai ta wannan hanyar waqtarahu ibnu jarir al-imam ibnu jarir ma ya zabi wannan fassara waqila al-ma'ana wasu malamai suka ce ma'anar rabbana la la tad'alna fitnatan lilqawmi zalimina lilladhina kafaru ay la tusallituhum alaina fayaftinuna karka dora su akan mu sai ya zamanto sun fitunu da wannan ko wani a makamancin haka ma'ana dai zai iya ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai kar ya zama kar ka fitine kar ka fitine mu dangane da waɗanda suke kafirai shine ka ba su nasara a kanmu ta yadda zai zamanto su dinga alfahari da wannan nasara cewa su ne akan gaskiya domin yau idan aka waye gari duk inda musulunci ya buga baya samun nasara wannan ba sai sa rauni a zukatan musulmi ba ya dinga ganin kamar dai ko dai addinin ma ba gaskiya bane saboda haka sai kaga wani ya samu rauni to shine suka yi addu'a ya Allah karka fitine mu da waɗanda suke kafirai abu na biyu suka ce la tu'adhibuhum alaina Allah karka yi mana azaba da su kafirai su ta azabtar da mu su ta gwalta mu su ta gasa mana aya a hannu su ta cutar da mu karka yi mana wannan ya Allah wannan zai sa al'ummar mu ta yi rauni ko wannan zai sa a samu matsala abu na uku suka ce karka ainihin wato ba su dama a kanmu ta yadda zai zamanto addinin su ya dinga rinjaye a kan namu sai ya zamanto an samu wata matsala kuma daban to wannan shine da haka suka ce rabbana alaika tawakkalna ya Allah gare ka muka dogara wa ilaika anabna gare ka muka maida al'amarinmu wa ilaika almasiru kuma gare ka ne makoma take to tawakkali ana buƙatar mu dogara ga Allah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce lau tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkuluhi la razaqakum kama razaqa at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana annabi ce da za ku dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro da ya azurta ku yadda ya azurta tsuntsu da Allah ina shagon tsuntsu yake jama'a ina kasuwar tsuntsu take ina gurin saye da sayewar tsuntsu ina ministry of tsuntsaye ko ba haka bane jama ministirin su gurin aikin gwamnatin su ina salar ina bankunan tsuntsaye jama'a ba su da komai ba komai ba kowa wanda suka rike shi ne waye Allah da shi suka dogara da haka annabi ya ce da za ku dogara yadda tsuntsaye suka dogara ga Allah to da ya azurta ku yadda ya azurta su taghdu khimasan annabi ya ce tsuntsu zai fita kosansa kwankwataran ba komai wata ruhu bitana amma za ta dawo a ciki hadda kotan da za ta ba wa 'ya'yanta wallahi in ka dogara ga Allah kai ma Allah zai maka wannan kuma ka lura ka gani akwai wanda Allah ya azurta su da wannan tawakkalin mutum zai fito a gida ce to a fiya ma addu'a mun fita wallahi alaran ma wani zai fito ko karfan fana ba shi da shi kun san me karfan fana ba ku san karfan fana ba shine irin kure-kure da take cikin aljihu wanda za ka ɗan laluba shi ta ne ake kira karfan bana da hausa jama'a ka laluba sai ka ji ba komai amma akwai wata ɗan ganye-ganye da ɗan wani takadda-takadda wanda za ta ɗan sa ka ɗan ji wani ɗan daɗi alamun ka taɓa ajiye wani abu a cikin aljihu ina fata an fahimci magana so wannan shi ne ko karfan fana in ji ba haushi to wani zai laluma wannan karfan fanan ma bai ji ta ba ya ce to za mu fita a taya mu addu'a Allah ya ba mu nasara kuma sai kaga ya je kuma ya samu kuma ya kawo kuma an girka kuma na halal jama'a haka ne ko ba haka ba to wannan wasu Allah ya yi su da wannan tawakkalin ba su da shago ba su da office ba su da rumfar kasuwa ba su da ministry ba su da admission ba su da appointing ba su da komai haka kawai zai kada rigar sai ce to mun yi gaban a sama addu'a kuma sai ka ganshi da leda ya dawo cike da magi da kaza da kaza tattasai da attarugu da albasa da waye da gari da shinkafa da masara da menene yace to Allah ya bamu ga wannan a girka bari mu fita kuma mu ga me Allah zai sake kafin mu da wannan din dai a gyara shi ana gyara ya dawo kuma ya gyara mar zama ya yi fuska abin shi billahi allazi la ilaha illa huwa kuma ya fito da tabarma kofar gida ya shimfiɗa akan dakali ya yi bacci har da gwarci billahi allazi shine wani mai kuɗi ya zo ya wuce wani talaka malam ya yi irin wannan one side locomotion din kafar dama tana hagu kafar wannan ta yi can kan ya galau hakan nan yana ta shekar bacci ya ce can ya ce ni rabona da irin wannan shekara goma sha biyar kenan bacci haka saleba in tsaya ina yi hadda mun share ta wallahi na fi shekara sha biyar ina yin na minti talatin firgigit zan tashi saboda ya haɗa rigima mana ya haɗa wa kansa rigima da fitina na fata an fahimci magana saboda haka wannan talaucin da kake gani kana ganin kamar kai banza banza ne wallahi kana da wata raha da kwanciyar hankalin da wallahi waɗancan yan banzan ba su da ita da haka kai ta haƙuri kai ta zama cikin talaucin nan a ɗan sirka ne ko a ɗan yamutsa e ka san wai wai kanuri ne babarbare ne an tura mar da sako da sako na ko zakka ne ko ɗan wata kyauta ne an ba shi sako ya kai wa wani da ya kai da ya kai sai tambaye shi ce to to kai ba na ko ba gane ne shin addu'a za a yi ma ko a baka takwici sai ce a dai ya mu samu a ya mutsa tsakanin addu'a da menene da tukuici kar a ce ba za a yi addu'a ba addu'a ana da bukatar ta to sannan kuma a ɗan tsan ciro ko da kwaya goma a cikin yan dubu dubun nan nima a ɗan sun namu nima ɗan jin kaɗe wata matsala ta ina fata an fahimta to to shi ba kura yace ba wai iya addu'a za a bar ba ba kura yace a ya mutsa yawwa to shine to kenan kar ku zauna da talauci ko Allah Allah ya kawo arziki to Allahumma kuɗiɗina eh kuɗan kasirin ya Allah ana ame ana ame Allah ka kawo mana arziki mai albarka Mm.
ويرزقه من حيث لا يحتسب Mm.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه Mm.
إن الله بالغ أمره Kari.
قد جعل الله لكل شيء قدرا to kaji abin da Allah ya ce wa man yattaqillaha wanda duk ya ji tsoron Allah ya ja'allahu makharaja zai sanya mar mafita a duk abin da ya sa a gaba wannan sana'ar da kake wallahi karkare na ta kai manomi ne eh Allah zai baka mafita a cikin noman da kake dan kasuwa ne dan teburi kake turawa da jarin dubu ashirin da biyar kadai eh ci gaba tsaya tsayin daka wallahi Allah zai ma mafita in ka dogara ga Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah ya ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani sai ya ce wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi inna Allah balighu amrihi Allah mai isar da al'amarin sa ne zai isar da al'amarin sa akan ka qad ja'ala Allah li kulli shay'in duk wani abu da ka sani Allah ya kaddara shi ya gwargwada shi ya a'auna shi in dai arzikinka bai kare ba wallahi tallahi sai ka samu yasa yace wa fis sama'i rizqukum وفي السماء رزقكم وما توعدون na'am فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum a sama arzikinku yake Allah maɗaukakin sarki zai azurta ku da duk abin da kuke bukata wa ma tu'aduna haka abin da aka yi muku alkawari na rahamar Allah Allah yana nan a sama zai baku ina fata an fahimta sai Allah ya yi wata magana wanda suke da ba- ban sha'awa da burgewa sai ce fa wa rabbi sama'i wal ardi kuma na rantse da ubangijin sammai da kasai cewa a sama arzikin ku yake da abin da aka yi muku alkawari na rahama innahu lahaqqun wallahi tallahi maganar nan gaskiya ce babu maganar karya ba na wasa da ku ni ba abokin wasan ku bane in ji Allah abinda na faɗa muku haka yake fa wa rabbis sama'i wal ardi na rantse da ubangijin sammai da kasai innahu la haqqun wannan maganar gaskiya ce misla ma annakum tantiquna ga misali zan baku idan kai magana shin ka yadda kai ne kai magana ba wani ba ai ko ka yadda wannan ba ko kwanto kai ne kake magana ba wani bane daban ko yace to yadda kai yadda kai kake magana in kai furuci to haka magana nan take gaskiya ma'ana yadda ka yadda in bakin kai buɗe magana ba wani ne ya magana ba ka yadda da haka to ka yadda cewa Allah mai azurtawa ne zai azurta ka wallahi jama'a wanda ya yadda da wannan zai damu da masu yarfe ba yarfe ba ku yi fantsama ma ka san yarfawa ita da sauki fantsamawa ita ce mai matsala duk wani mai yarfe da masu zagi da masu hassada da masu keta da masu mugunta wallahi duk su yi su gama in Allah ya rubuta maka arziki wallahi sai ka yi in Allah ya rubuta za ka samu wallahi sai ka samu in Allah ya rubuta maka za ka zama wallahi sai ka zama ba yadda za a yi wani bai isa ba kowaye shi ya tare zamanka kaza ko samunka kaza ko kasancewarka kaza وأنه هو أغنى وأقنى na'am mu je mu dai وأنه هو رب الشعرى na'am وأنه أهلك عادا الأولى mm.
وثمود فما أبقى Allah madaukakin sarki yace wa annahu huwa agna wa aqna Allah shine mai wadatarwa kuma shine mai talautawa a can baya yace shi ke sa dariya وأنه هو أضحك وأبكى Allah ya ce kuma shi yake sa dariya in kaga dan adam ya samu abin farin ciki yana dariya wa ya saka shi Allah kuma wallahi in sanadin wane ne sai Allah ya taso da wanan ya zo har inda kake ya saka ka dariya wallahi akwai wani bawan Allah an bani wani sako in kai masa na taka har kofar gidansa na je na same shi na ɗauki wannan sako na ba ya ce malam kai da kanka na ce Allah ne ya ce wallahi sai na zo na baka ba wani magana ni wane ne ko wane ne tun da Allah ya rubuta ni zan zo in baka wallahi sai na zo na ce kuma ni man Allah ya rubuta wani ya zo ya ban wallahi ya zo ya ban ko ba yanzu ba ko ba haka bane jama'a kuma wallahi kai ma ka ɗauka in Allah ya ce wane tafi ka je ka kai wa wani wallahi kana zaune sai dai buga ma waya ce kana ina wani ina guri kaza to bari zirana a gurin ga nan zuwa kawai ka je ya je ya ɗauka ya ce wannan gashi in zuwa na ko wannan gashi ne na kawo maka haka shine mai wadatawa shine mai talautawa ba wanda zai wadata ka sai Allah ba wanda zai talauta ka sai Allah rashin yadda da wannan duk shi ya jawo mana muke gundun gundun din nan mutum ya tafi gidan ma- boka saboda shi ya samu kaza wanda ta tafi gidan malam gobe da nisa saboda tana neman kaza duk wannan shi ya jawo mana amma da mun yi imani da irin waɗannan abubuwan to ba wani abin da zai ɗaga mana hankali ko zai ɗugunzuma mu cikin sako da shirka wai dan sai mun zama kaza yasa Allah ya ce wa annabi Muhammad wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamut وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده Mm.
وكفى به بذنوب عباده خبيرا Allah ya ce wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamutu wa sabbih bihamdihi ka dogara ga wannan da yake rayayye wanda baya mutuwa kai tasbihi tare da gode masa wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira kuma Allah ya isa ya bada labarin zunuban bayansa ya san komai da abin da ake aikatawa kawai kallon mu yake wallahi subhanahu wata'ala in ya ga dama yau din nan duk kowa sai ya watsi a kasan nan kowa sai birkake a duniyan kawai ya bar mu ne mu yi abin da muke so akwai ranakin dillanci Allah ka shirye da zukatanmu da haka suka ce rabbana alaika tawakkalna ya Allah mun dogara mu dai mun baro ta mun gaya wa kafiran nan cewa babu mu babu su ba wani ƙarfi da muke da shi ba wata dabara ba abin da za mu iya yi idan suka far mana kai muka dogara da kai ya Allah alaika tawakkalna wa ilaika anabna kuma gare ka muka koma muka mai da al'amarinmu wa ilaika almasir kuma gare ka ne makoma take gaba daya rabbana ya ubangijinmu la tad'alna fitnatan lil ladina kafaru karka sanya mu zama fitina ga kafirai shine malamai suka ce wannan fassara da muka yi guda uku ma'ana karka dora kafirai akan mu fayaftinuna bi hadha sai su fitinu da haka fayafhamuna ka annahum ala haqqin sai su fahimci kamar su ne suke da gaskiya mu ba mu kan gaskiya ko kuma ya zama la taza'alna fitnatan lil ladina kafaru karka sanya mu zama fitina ga kafirai shine la tusallituhum alaina karka dora su akan mu fayu'azzibuna na bi ta'dhibika ya ya Allah su dinga azabtar da mu da azaba daga gurinka ya Allah wannan sai ya zamanto addinin ya dinga rauni al'ummar cikinsa su dinga ganin kamar ba akan gaskiya suke ba ina fata an gane da dai sauran fasarori da mutane malamai suka yi wa gafir lana rabbana Allah ka gafarta mun mana innaka antal azizul hakim lalle Allah kai ne al azizu mabuwayi al hakim wanda kake mai hikima sai Allah ya sake cewa laqad kana lakum fihim uswatu dan ka ƙara gane magana tana da muhimmanci ga Allah yasa malaman tafsiri suka ce wannan taukidi ne lima qablaha karfafa magana ce wacce aka yi a baya ai farkon magana qad kana lakum uswatun hasanatun da Allah ya faɗi abin da za a yi koyin da shi sai ya sake cewa laqad kana lakum fihim ai fi ibrahima wa qaumihi ya tabbata gare ku a cikin al'amarin annabi ibrahim da mutanansa uswatun hasanatun akwai koyi mai kyau da kuke da shi amma liman kana yarjullaha ga wanda yake yana neman gamuwa da Allah salim alim wanda yake so su haɗu da Allah lafiya wanda yake neman rahamar Allah wanda yake neman aljannar Allah Allah ya ce to yana da abun koyi dangane da al'amarin annabi Ibrahim da mutanensa ina fata an fahimta wal yawmal akhir wanda kuma yake neman lahirarsa ta yi kyau kar a samu tangarɗa ko matsala tsakaninsa da ubangiji to lalle yana son ya yi koyi da annabi ibrahim allah ya ce wa man ya tawalla wanda di ya juya baya ya ƙi koyi da annabi ibrahim ya ƙi koyi da ainihin wato mutanen annabi ibrahim da suka yi imani da shi fa inna allah huwal ghaniyu ya sani dai cewa allah mawadaci ne gabarinsa don baka yi imani ba don baka yi musulunci ba don baka yi abin da allah ya ce ba don ka zama mazinaci don ka zama ɗan shaye-shaye don ka zama ɗan asha marisa a sha kafso duk abin da ka zama baka cutar da kowa ba kanka ka cuta ina fata an fahimci magana saboda mai rindinar Allah da take sama wanda take bauta masa ta ishi Allah baya bukatar ka wallahi kai asuwa ma wai kare da gudun layya irin ku ake yankawa wai kare ne ranar layya kawai dinga gudu kai bahaushe ya iya magana malam wai kai a suwa kare da gudun layya ran layya ana ramma sai kare ya falle da gudu shi ne wani musulmi ya game da ya ce kai kuma yaya ya ce yau layya ya ce to kuma kai a suwa ma'ana irin ku ake yankawa raguna da tumaki da awaki ake yankawa me na ka na gudu na fata an fahimci magana ma'ana bahaushe yana amfani da wannan hausar wajen nuna da ka yi abu da karka yi to sai me ma'ana da ka bauta wa Allah da karka bauta mata to sai me a gurin Allah jama'a kun fahimci magana da kyau ko saboda haka Allah shi ne wanda kai kake da bukatarsa bai da bukatar ka wallahi Allah ya ce fa in istakbaru in sun yi girman kai sun isa bauta mu sun kisi da'a sun kisi biyayya eh fallazina inda rabbika ka sani wanda suke gurin ubangijinka mala'iku yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yas'am suna tasbihi ga Allah dare da yini ba sa kakkautawa yanzu nan da muke magana mala'iku da suke sama ta ɗaya har ta bakwai ba su da aiki he tasbihi ga Allah la ya'kuluna wala yashrabuna wala yanamuna ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ba su da mata ba sa zakewa mata ba abin da ya dame su duk wani abu da kai kake da bukata ta dan adam shi mala'ika ba ruwansa abin da ya iya kawai shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar yasa cikin hadisi annabi yace attatis sama'u wa hukka laha an ta'iqqa sama ta yi ƙara irin ƙarar abu ya cika jama'a idan aka makare abu a cikin abu baka jena wani kikikikiki hakan nan Allah ya ce manzan Allah ya ce sama sanda ta yi wannan ƙarar ya ce ta cancanta ta yi wannan ƙarar domin a sama babu gurin da za ka taka ko ka saka yatsanka ko ka sa tafin hannunka face akwai wani mala'ika ya yi rukuwa gurin ko wani mala'ika ya sujjada a gurin ko wani mala'ika yana tasbihi ko wani mala'ika yana tsaye na kira'a ko wani mala'ika yana karatun qur'ani ko wani mala'ika na kaza manzo Allah ya ce ta cancanta ta yi wannan ƙara saboda babu gurin sa yatsa a sama face mala'iku ne amma kare malam suna bautawa Allah an gane maganar da kyau ko saboda haka ƴan uwa mu mai da al'amarin mu ga Allah bukatun mu suna gurin Allah damoyin mu suna gurin Allah matsalolin mu kaf Allah ne mai warware su wallahi kuma wallahi Allah yana da abin da zai ba mu hadda istara duk abin da kake da bukata ga yawa Allah mana kar ka damu cewa abin yayi yawa ba sarkin garinku ko gwamnan garinku ko mai kudin garinku ko dan siyasar garinku kake roƙa ba Allah kake roƙa da haka kana roƙar wadatacce ne wanda wadatarsa ba ta san farkonta ba kuma ba ta da ƙarshe ba a san yaushe Allah yake da wadata ko wadatar su samu ba sannan ba a san ranar da ta kare ba ma karewa na fata an fahimci magana Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu da haka yake cewa fa inna Allah idan sun kau da baya sun juya baya su sani Allah huwal ghaniyyu shine mawadaci alhamid wanda kuma yake abin ainihin wato godiya kafin mu tsaya alarma sai ka jawo mana jan gaba jawo mana jan gaba alarma sai Allah ya ce
وبين الذين عليكم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم sai ya ce mai لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم Allahu akbar إن الله يحب المقسطين Allahu akbar إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم Mm.
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم Mm.
ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce asallahu ya kusata Ubangiji subhanahu wa ta'ala an ya ja'ala bainakum ya sanya tsakaninku wa bainal ladina adaitum da kuma tsakanin wanda jiya kuke gaba da su kuke rigima da su minhum mawadda wasu Allah ya sanya ƙauna tsakaninku da su Allahu akbar asallahu ya kusata ga Allah an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda ya sanya kaunar juna da tausayin juna tsakanin ku da wanda da jiya kuke gaba da su ina fata an fahimci magana wallahu qadir Allah mai iko ne akan haka ta hanyar ya dawo da su zuwa ga addinin musulunci ai jiya ma da ake fada da su ana fada da su ne saboda suna yakar addini haka ne ko ba haka ba suna yakar musulmi suna kakkafe su suna cutar da su to yanzu da sun gane sun dawo musulmi to Allah ya san sai ya sanya kauna tsakaninku sai kaga kana son mutum ba komai ba addini ne kawai ya haɗa ku daga an ce ga wane ya musulunta sai ka ji wani farin ciki da wani daɗi da wata ƙaunarsa ta kama ka haka ne ko ba haka ba Allah ya ce to akwai yiwuwar Allah ya sanya ƙauna tsakaninku da wanda da jiya kuke gaba da su saboda sun dawo addininku wallahu qadir Allah mai iko ne akan haka wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai rahama ne in suka dawo suka gane addinin musulunci suka runguma suka karba Allah zai yafe musu duk abin da suka yi a baya wanda ba ba lokacin da suka shigo addinin musulunci ba an gane magana da kyau ko Allah ya ce la yanhaakum Allah anil ladina lam yuqatilukum fid din ba Allah baya hana ku bai hana ku ba akan mutanen da ba sa yakar ku a cikin addini su ne kafiran amana wanda ake zaune da su lafiya ba sa yakar ku kuma ba sa jin daɗi in an yaƙe ku kuma ba sa taimakawa masu yakar ku wannan dole ka'ida guda uku nan duk kafirin da za a zauna da shi jama'a to ka'ida uku nan ta gudana akan shi shi ba zai yaƙe ka ba kuma in an zo an yaƙe ka ba zai ji daɗi ba kuma ba zai haɗa baki da wasu a yaƙe ka ba to Allah ya ce waɗannan mutanen wanda suke da irin wannan siffar a cikinku la yanhakumullahu Allah bai hana ku ba anil ladina lam yuqatilukum fid din ba su yaƙe ku a cikin addini ba wa lam yukhrijukum min diyarikum ko ba su fitar da ku daga cikin gidajenku ba an tabarruhum da ku yi musu albirru shine kyautata ai an tuhsinu ilaihim ku kyautata musu wannan babu laifi wa tuqsitu ilaihim kuma ku musu adalci na zamantakewa duk abin da ya same su na kunci ku jajanta musu idan suna cikin fatara ku taimaka musu in suna buƙatar abinci ku ba su in mutum ya zo yana buƙatar tallafinka na rayuwar yau da gobe ka taimake shi Allah ce matukar kuna zaune da su da wannan ka'idodi ba sa cutar da ku ba sa haɗa kai a cuce ku ba sa yaƙar ku to waɗannan su ne kafiran amana ku musu wannan taimakon ina fata an fahimci magana don Allah ku duba ɗazun nan Allah ya ce mai koyi da annabi Ibrahim da shi da mutanensa wajen baran-baran da kafirai jama'a ashe wannan baran-baran din Allah yana cewa mu yi ta ne akan addini ba wani magana harkar addini da ta hada mu da su nasu daban namu daban ba maganan mu zo mu haɗu amma a lokaci guda kuma ko da za su yi addinin su mu namu ma damar ba za su cutar da mu ba ba za kuma su haɗa kai a cuce mu ba da wasu Allah ya ce mu kyautata musu to kaji inda Allah ya yarda mu zauna zaman lafiya da su ɗin kenan da ake magana kaji inda Allah ya yadda in ma wani abu na taimako ya taso taimaka musu in mutum ya zo bai da lafiya ya baka takardar magani ba musulmi ba ne ana zaune lafiya ba wata matsala ba wata munafurci da suke kulla muku ku ɗauka ku taimaka musu ku je asibiti ku biya kuɗin magani ku tafi kemis tare da ni ka ce ai bil ɗin kuɗin nawa ne ka ɗauka ka bashi abin da yasa kai kake haka kana nuna masa karantarwar addinin ka ne yasa za mu samu cikin hadisai ingantattu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi irin wannan kalan mu'amala da mutane da yawa an gane magana da kyau ku ɗaya daga cikin sahabbai wanda kafin ya musulunta ainihin wato kafiri ne shine sumamatu ibn usar sumamatu ibn usar yana daga cikin kafiran da suka cutar da musulunci jama'a hatta kai matakin da annabi ya taɓa tura mar ɗan aika akan ya je ya masa wa'azi wanda a ƙa'ida ko a jahiliya ba a kashe ɗan aika amma su mama ya kama wani ɗan aikan ya yanka shi ya kashe shi manzan Allah ransa ya ɓaci ya ce duk inda aka ga su mama hayyin au mai yitan ko da ransa ko ya mutu ku kawo min shi sahabbai suka bazu malam suna neman abunan su mama ruwa a jallo ruwa a gora Allah malam ana ta neman sa to wata rana daidai lokacin tafiya aikin hajji zai tafi aikin hajji amma irin nasu na jahiliya ba na musulunci ba tunda ba musulmi ba ne to sai sahabbai suka ci karo da shi akan hanya malam kawai sai suka dadimo shi wasu suka ce a kashe shi wasu suka ce a'a tunda annabi ya ce hayyan au mai ta mu kai shi hayyan din ba mu san me zai faru ba sanda suka luguikuita shi tukunna malam haka ake dama kafin ka kawo shi sai ka ma lugu-lugu an gane magana da kyau ku suka lugwigwita shi sannan suka yi range-range da shi suka kawo manzan Allah manzan Allah ya ce ku kawo ruwa ya sha a kawo masa ruwa ya sha a kawo masa abinci ya ci annabi ya ce ku ɗaure mihi a jikin filin masallaci aka samu ɗaya daga cikin filolin masallaci aka ɗaure shi sanda aka yi kwana uku su mama yana ɗaure jama'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai higo da sahabbai su yi sallan azhar su mama yana kallon su su yi la'asar su mama yana kallon su yi magariba su yi isha su yi asuba annabi ya tahi wa musulmi nasiha duka su mama yana kallo duk lokacin da aka yi sallah sai annabi ya zo ya samu su mama ya ce su mama ka kashe min mutane na tura dan aika wa'azi kayan kashi me kake so in maka yanzu me kake ganin zan ma sai ce to ya rasulullahi in ka kashe ni ka kyauta domin ka kashe wanda ya kisa da haka na cancanci a kashe ni in kuma ka yafe mu dama ka shahara da yafiya duk duniyar nan ba wanda bai san cewa kai mai tausayi bane da yafiya da haka duk wanda kai a kaina abu ne ne sauki kai na san zaka iya ya manzo Allah ya murmushi ya tashi ya rabu da shi daga gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ake girko abinci ana kawo mishi malam da ruwan sha da abinci yana ɗaure a masallaci ba daga da hikimar manzan Allah ana nan a wannan hali yau ai haka bayan azhar ai haka bayan asuba ai haka bayan kaza daga ƙarshe dai manzan Allah sai ya zo ya samu sahabbai ya ce ku je ku kunta su mama ku ce mun yafe masa Allahu akbar yace ku kunta su mama ku sallame shi jama'a waye ce ba a sulhu da yan ta'adda waye ce yanzu su mama dan ta'adda ne ko ba dan ta'adda bane annabi ya daure shi a masallaci san da ya kwana uku daga karshe kuma yace ya sake shi saboda wata maslaha ta a zauna lafiya bari ku ji maslahar yasa waɗanda malaman da suke cewa mu wai kar ayi sulhu da yan ta'adda wallahi tallahi ina mamakin su kai ka ce ba su karanta irin wannan kissohin na annabi Muhammadu ba annabi ya yi haka ne saboda maslahar musulunci kuma maslahar ta tabbata saboda haka annabi ya ce ku sun ce ku rabu da shi aka sun ce su mama ya kama hanya ya tafi sai da ya kusa fita daga gari ya ga ba wanda fa ya biyo shi da gaske fa ya tsira ya ce kai shi tun da uwar shi ta haife shi bai taɓa ganin mutum irin manzan Allah ba na kashe ma mutane na kashe ma mutane ka turo ɗan aika in yanka kuma ka samu dama a kawo ni gurinka ka ɗaure ni kwana uku kuma daga ƙarshe ka ce ka sake ni ka yafe min ma kawai sai yo kwana yazo yace ya rasulullahi na zo in musulunta yace kuma kai din yace kwarai da gaske yace to bismillah nan take karɓi karɓar addinin musulunci tun daga ranar da su mama ya musulunta ba a sake kashe ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammadu ba yanzu dan allah kashe shi yafi ko kuma barin su shi yafi barin sa hiyashi an ribatu da hiya zama musulmi na biyu an tsira daga cutarwarsa haka ne ko ba haka ba wanda inda an kashe shi riba ɗaya kawai aka ci ba a ci ɗayar ba to wannan yana daga cikin abin da muke kira ga gwamnatin tarayya da sauran gwamnatoci na jihohi musamman gwamnatin zamfara da ta kita sulhu da wasu daga cikin kasuwar yan ta'adda barin gaya muku kun ga wannan bello turjin da kuke gani na rantse da Allah da zai zo ya tuba ya ce ya daina kashe kowa a musulunci ya halatta a yafe masa amma bari mu ja ayar karshe ala ramma Allah ce inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض na'am ذلك لهم خزي في الدنيا Mm.
ولهم في الآخرة عذاب عظيم sai me illa إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم sai ce me فاعلموا anna Allah ghafurur rahim waɗannan ayoyin guda biyu su suka nuna duk wani wanda yake ta'addanci yau da zai zo ya tuba ya ce ba zai ƙara ba don Allah a yafe masa a musulunci don an ce an yafe masa ba a yi laifi ba don an yafe wasu su mama kuma annabi ne ya yi da kansa ka je kuma ka faɗi wata bakar magana akan maganar ka kifa a cikin wata jahannama wallahi ba ruwana Allah ya sa mu dace saboda haka za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fe mana hadha kuma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullah Ah, akwai ok to shikenan akwai waɗanda suka ba da taimako za mu ɗan faɗa insha Allah ta'ala wannan din ne ne baba Ibrahim la ilaha illa anta subhanaka inni kun- to jama'a mu- sunayen ne wallahi shafi jama'a kun gani fa ga nan ga kuma nan da haka in lokaci ya bamu mun karance duka in bai bai bamu ba zai shi ai hakuri na farko akwai Sufyanu Jibril Ibrahim ya bada naira 200 Allah ya saka da alheri Anas Hassan ya bada naira 2000 Awwal Yusuf ya bada naira 500 Salihu Muhammad ya bada naira 1000 Sani Bashiru Ali ya bada naira 20,000 Allah ya biya su da aljanna gaba daya Aliyu Usman Yunus ya bada naira 820 Muhammad ah, Mus- ah, Mus- ah, Mas'ud Dayyabu ya bada naira 1000 wani ba suna ya bada naira 1000 aji diba ya, ya bada naira dubu uku ba suna shi ma dubu ɗaya ba suna shi ma naira ɗari biyar wani ba suna shi ma naira ɗari biyar wani ba suna shi ma naira ɗari biyar abdulrashid umar jibril ya bada naira dubu ɗaya usman mustapha ya bada naira ɗari biyu muhammad zainab zainab muhammad kenan ta bada naira dubu biyu ilyasu abdulwahab ya bada naira ɗari biyar idris inusa ya bada naira dubu biyu adamu awwalu fa- fagam ya bada naira dubu ashirin shi ma aminu Am- amadi ya bada naira dubu ɗaya ɗari biyar umar bashir faruk ya bada naira dubu ɗaya Ummu- ummu salma a agahu isa ko ta ba da naira ɗari biyar abdulmalik abubakar naira ɗari biyu umar ya- yakubu usman naira ɗari biyar isa maryam maryam isa kenan naira ɗari uku abdullahi amina muhammad Mu- abin nan amina muhammad abdullahi kenan naira dubu biyar usman mai kuɗi man- ah, me- menene mai rawani ya ba da naira dubu ɗaya habu umar ya ba da naira ɗari- ɗari da hamsin wani ba suna naira dubu daya wani ma ba suna naira dubu daya musa isa muhammad naira dubu daya hajara ta bada naira dubu daya inu inuwa babayo ya bada naira ɗari hudu da hamsin sha'aibu a zubai da zubai da sha'aibu kenan naira dubu uku hamisu a menene armaya musa ya bada naira dubu daya zainab muhammad mahamud ta bada naira dubu biyu hajara ahmad abdullahi ta bada naira dubu daya usman adamu ya bada naira dubu biyar mai gari adamu abdulaziz naira dubu daya ni da mahaifiya to baka sa suna ba ai to kaiwa naira ɗari biyar allah ya saka muku da kai da mahaifiyarka ahmad umar ya bada naira ɗari biyu wani ba suna ya bada naira dubu daya na karanta shafin farko jama'a sannan sai abdul a a menene abdullahi sharif umar ya bada naira ɗari biyar fatima ilyasu sada ta bada naira dubu ɗaya yahaya abubakar ya bada naira ɗari biyu abubakar ciroma ya bada naira ɗari biyu abdullahi abubakar muhammad ya bada naira ɗari biyu abubakar bomala abdullahi ya bada naira ɗari biyu sai yau yau kwana hudu kenan ko da bada naira ɗari biyu kenan oke sai ya bayar kullum yau kwana hudu to Allah ya saka musu da alkhairi sai wani ba suna bada naira dubu ɗaya da ɗari shida sai yusuf musa ya bada naira ɗari uku sai wani ba suna naira ɗari hudu sai wani ba suna naira dubu ɗaya wani ba suna naira dubu biyar wani ba suna naira dubu ɗaya wani ba suna naira ɗari uku wani ba suna naira dubu ɗaya sai abdulaziz adamu naira dubu ɗaya wani ba suna naira ɗari biyar wani ba suna shi ma naira ɗari biyu sannan sai has abin nan wani ba suna naira dubu ɗaya shi ma sai hasan naira dubu ɗaya sai wani ba suna naira ɗari biyar wani ba suna naira dubu uku sai ramadan karim to wannan sunansa ne ramadan karim ko kuma da ya turo ne da ramadan karim ya sa naira dubu ɗaya ɗari biyar wani ba suna naira ɗari biyar sai idris adamu naira ɗari uku sai wani ba suna naira ɗari biyar sai hassan abdullahi muhammad naira dubu ɗaya hassan ka tallake ko muhammad naira dubu daya sai menene rabaja naira ɗari biyar sai wani ba suna naira dubu daya sai menene Bala- wala majid benco ko naira dubu daya sai wani ba suna naira dubu daya sai wani ba suna naira ɗari biyar wani ba suna naira ɗari biyar sai adamu isa naira ɗari biyar ni da lukuman ko ko ok jidda lukuman ne naira ɗari biyar muhammad suleiman naira ɗari biyu sai wani ba suna naira ɗari biyu sai salisu zakari naira dubu ɗaya sai wani ba suna naira ɗari biyar sai yayele hamisu naira ɗari biyar sai wani ba suna shi ma naira ɗari biyar to ga shafi na uku ibrahim zainab khalil ko kuma zainab ibrahim khalil ko naira dubu ɗaya sai usman a menene jalo ibrahim naira ɗari- naira ɗari biyu sai muhammad shu'aibu musa naira ɗari bakwai sai wani ba suna naira ɗari biyar sai muhammad menene mudayyana ne mudayyana lawan to mudayyana muhammad lawan kenan naira ɗari biyar sai wani bawan allah naira dubu biyu sai wani bawan allah shi ma naira ɗari biyar total ɗin kuɗinmu da aka samu a yau shine naira dubu ɗari da ashirin da biyu da ɗari biyu da naira ashirin Allah ya saka da alheri na jiya naira dubu ɗari da sittin da bakwai da naira ɗari hudu kun ga abin karuwa yake yi yanzu mun samu kuɗi naira dubu ɗari biyu da tamanin da tara da ɗari shida da ashirin shine abin da ya shiga cikin asusun marayu ya Allah waɗanda suka ba da wannan gudunmawa Allah ka mai da allura garma Allah ka sa aljanna ta zama komar mu da tasu gabaki daya bukatunsu na alkhairi Allah ka ji sunayensu Allah ka biya musu gabaki daya ya Allah Allah ka kuma ƙara ba mu da basu da bawa kowa ikon taimakawa an kawo abinci daga minista sa'idu ahmad alkali jiya lalle an kawo abincin shan ruwa na mutum ɗari wanda minista sa'idu ahmad alkali ya kawo bayan kawo mana shinkafa da ya buhu 50 25 kg allah ya saka wa dan alkali da alheri sannan alka a menene ok ta kawai guda 20 guda 100 ko to allah ya saka da alheri yawwa to sannan gmtv jama'a su ma za su fara sa tafsirin mu kuma an ce sun fara shi kuma karfe 11 zuwa 12 na dare insha Allah ta'ala so kaga wanda suke dan doguwar hira sun samu gurin kallo insha Allah gmtv saboda haka za a iya kama su kuma yanzu babu shusha ba a ɗauke wuta kuma Allah ya samu dace abu yawa albani tv su kuma daga karfe 8 zuwa 9 ne daga karfe 8 zuwa 9 na dare insha Allah ta'ala akwai mutum uku da ya kamata mu sa addu'a na farko akwai malam yusuf mammadiyo wanda ya samu karuwa ta haihuwa kusan kwana uku da ta wuce an yi suna muna addu'a an sa wa dan ya haya allah ya raya mana ya haya eh allah ya raya shi rayuwar musulunci rayuwar addini shine imam dinmu na kamsa salawat na wannan masallaci abu na biyu akwai wani bawan allah ana ce masa usman wani ma'aikaci ne a nan specialist yana cikin wanda suke taimaka min wajen kai mahaifiyata ganin likita jiya Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa mun je mun yi jana'iza muna addu'a Allah ya ji kan wannan bawan Allah Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa sannan akwai Isma'il a wanda muna tare da shi Muhammad Yambi wanda yau din nan kakarsa Allah ya mata rasuwa an yi jana'izar sa dazu da safe a wani kauye muna addu'a subhanahu wata'ala ya gafarta mata ya mata rahama ya sa aljanna ta zama komarta sauran masu bukatu na alkhairi gaba daya muna addu'a Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi sanya kamfanin Monas sun kawo ruwa guda 50 da safin nan to kamfanin Monas sun kawo ruwa guda 50 ma'ana leda 50 kenan ko ba kwaya kwaya guda 50 ba leda leda leda leda 50 to muna addu'a kamfanin Monas Allah ya kara muku lafiya da imani ya kuma kara daukaka a cikin kamfanin ku as Allah ya taimake mu yan uwa zamu dakata a nan sai kuma gobe in Allah ya kai mu dare da lafiya in muka zo zamu dora inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi tuntuban harbe ko karancin ilimi ko bincike Allah ya yafe mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh